الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar uƙudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da da mu wannan yini mai tarin albarka yinin Lahadi daren Litinin wanda yau yayi daidai da 22 ga watan Rajab watan bakwai a musulunci yau shekaran hijira 1445 daidai da hudu ga watan biyu miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka da ke daura da gidan alhaji salame nangi a nan unguwa ta buba shango a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul ahkam min kalami kairil anam littafin babban malami abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma da zagayori ne irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin kitabul buyu littafin kasuwanci mun tsaya ko kuma karatu ya tike da mu ƙarshen babu rahan wa gairi jingina da wani jingina mun ji abubuwan da babin ya kunsa ya kunshi abubuwa da yawa cikin hikimar Allah mun kammala wannan babi yau za mu tashi babu alluƙuɗa babu luƙuɗatu a fejin littafi na 60 daidai wannan kuma shi ne darasinmu na 37 a cikin wannan littafi a alluƙuɗa shi ne tsintuwa wato addinin musulunci addini ne wanda ba abin da ya bari hatta tsintuwa wannan to ita ma akwai abin da shari'a ta faɗa akanta wanda shine malin ya kulla mata babi sukutun mai zaman kansa domin a warwararwa da dukkan musulmi wata shubha ko abin da zai iya kai shi zuwa ga fishin Allah kuma akai abin da zai kai shi zuwa ga azaban Allah hadisi na farko a babin an zaid bin khalid al-juhani daga zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة اللقطة الذهب خالد كما زيد بن خالد الجهني yake cewa an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi game da tsuntuwar zinariya wanne ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam game da tsuntuwa ta zinariya awil warak ko azurfa tsintar azurfa ko zinariya mai hukuncinsa kamar yanzu ka ce tsintar kudi naira ko dala ko duk abin da yake amsa sunan kudi a yau idan ka tsince shi yaya za ka yi da shi haka aka yi wa manzan Allah wannan tambayar sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yake cewa irif wika'aha wa ifasiya wa ifasaha ka sanar da kaifiyar kudin da siffarsa an fahimta ka sanar da al'umma ka ce nifa na tsinci kudi yan naira kaza kaza adadi kaza kaza amma karka faɗa adadin kudin in dubu biyar ne karka ce dubu biyar ne an fahimta don domin za a iya samun wani mara tsoron allah ya ce nasa ne amma ka ce na tsinci kuɗi kuma kuɗin 'yan naira dubu-dubu ne ko na tsinci kuɗi kuɗin 'yan ɗari biyar-biyar ne ko na tsinci kuɗi kuɗin 'yan ɗari biyu ne ko na tsinci kuɗin gamin gambiza ne akwai dubu ciki akwai ɗari biyar ciki akwai kaza ciki to wannan shi ne abin da shari'a ta baka dama duk iya eriyan da ka tsinci wannan kuɗin to sai ka ba da cigiya a sanar da al'umma ni wane gidana kaza ɗan unguwa kaza gun aiki na kaza to na tsinci kuɗi mai nau'i kaza da kaza da kaza sai kai tafiyarka ko da baka nan ka bar gun wani ya zo ya cigi ta kuɗinsa ne za a iya turo mashi wai Allah sai ya biya ni ce naira dubu kaza ne in yayi daidai da abin da kaza da sai ka bai kai shi an bai mishi wannan in ya saba wa abin da ka tsanta ba za ka bashi ba don ba nasa ba to wannan shine abin da ma'aikin Allah ya ce sannan bayan kayi bayanin ka dinga ba da cigiyar sun ma'arrafa hasana har sai kai shekara guda ana fahimta shekara guda za ka kana ba da cigiyar kayi tsuntuwa na tsanci kuɗi a daidai gu kaza mai nau'i kaza yan kaza kaza kaza kaza fa illam tu'raf idan har shekarar ta cika ba a samu wanda ya zo yi bayanin kuɗinsa ba ne sai ma'aikin Allah yake cewa fastan fiqiha to sai ka ciyar da ita an fahimta sai ka yi amfani da wannan kuɗin kenan walakin wadi'a indak amma ka sani ko da dai an baka damar ka yi amfani da shi to ajiya ne shi ne wadi'a an fahimta ajiya ne gunka fa in ja a ɓalibu ha yauman minar dahar idan mai neman kuɗin ya zo komin tsawon lokaci kuma yi ma bayani ka gane kuɗinsa ne fa'ad da ha ilaihi za ka dama da kuɗinsa an gane ko? ko da shekara ta yi kakashi ko ka yi amfani da shi bayan shekara ɗaya bayan shekara biyu sai wani ya zo ya ce ni kam na yadda kuɗi kuma kai an ci katsanci kuɗi adadin kaza ne agu kaza to shi kenan sai ka ɗauko kuɗinsa ka ba shi malamai sun ce ko sadaka kai da shi kuwa za ka ba shi kai kuma allah ya baka ranar sadaka da kai an fahimta in ci kai kuma domin bukata to za ka nemo abinsa ka bai kayansa amma a ƙa'ida amfani da shi ɗin ma ba za ka ba sai kai shekara guda kana cigiya yanzu haka ake yanzu wani fa zai ga wani ya jefar da kuɗi misali Allah Allah yake yi nisa ya ɗauke Allah Allah yake ya taki abin da ƙafa so yake yi nisa ko hankalinsa ya wani gunye tsugun na ya ɗauke da biyarsa kaga wannan sata ce ai wannan ba tsuntuwa ba ce sata ce tsuntuwar gasken ma to ga yanda shari'a ta ce ka yi in har kana so ka kubuta a gun Allah domin ina yawan maimaita wannan kun ga haƙƙin dukiya da haƙƙin mutuncin ɗan adam da haƙƙin jininsa ba a bane mai sauƙi karka yadda ka mutu da wani haƙƙi na ɗan adam na jininsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa suna da haɗari a gaban Allah yasa duk harka ta dukiya ƙur'ani baya ba ta da sassauci sai an sa matakai na gaske akan abin ya je gumme shi na ainihi to kun ga wannan tsuntuwa ce ba ba sata kai ba ba bige mutum kai ba ba wayo ka masa ba ba damfara ka masa ba a ƙasa ka gani kawai ba mai shi ka ɗauka to shari'a ba ta ba ka damar ka je ka cinye wannan abin da ka tsince shi ba ka yi ta ba da cigiya har tsawon shekara guda idan ba a samu ba to an halattar ma ka yi amfani da shi amma ajiya ne ka san ajiya ne a gunka ko da bayan shekara goma mai abin ya bayyana ya yi bayani aka gane kudin shi ne to shi kenan za ka ɗawa ba ka bar shi wannan shi ne hukunci na tsuntuwa a cikin musulunci amma malamai musamman malaman fiƙihu suna tattauna cewa ɗan abu haka ɗan abu kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba kamar ka ɗau naira goma ko naira ashirin to wannan ba za ka ajiye ta tsawon shekara kana cigiya ba an fahimta har ma yanzu za ka iya ƙarawa don naira ɗari naira ɗari biyu ba zai kai a ce ka yi shekara guda kana cigiya ba abin da zai amsa ka yi shekara guda kana cigiya sai abin da zai amsa lalle kuɗi ne kamar naira dubu biyar ai kuɗi ne ko mu da gumu talaka kuɗi ne yawan yauwa kam a dubu ɗari kamar naira dubu biyar zuwa naira dubu goma to wannan tabbas an baka dama ka yi cigiya amma 500 200 100 haka yan canji to wannan ba a baka tsawon damar kai wannan cigiyar ba waya Allah ko da ka kashe in mai su ya bayyana zaka dauka kansa ka bashi amma in kudin ya kai a ce masa kudi wa'an suna cewa sai kudin da ya kai kamar kimar sadaki ki za a baka dama kai wannan cike tsawon shekara guda an fahimta wa an san ce kudin da ya kai a yanki wa barawo hannu akan shi shine da nisabin sadakin ai to shine zaka dau shekara guda kana cigiya amma dan abin da dan haka ne ba shi da yawa to zaka yi amfani da shi kuma in me shi ya bai da shi ba zaka bai gaye shi an fahimta nan sai ya ci gaba da cewa wasa'alahu an dallatil aib aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da raƙumin da ya bata can an tambaye shi game da kuɗi ko sai aka ce kuma an kela me matsayin mutum ya tsinci raƙumi raƙumin da ya bata mai hukuncin shi qala sai man fa qala sai manzon Allah ya ce malaka walaha ina ruwanka da raƙumin da ya bata kuma me ya shafe ka da shi da'aha ka rabu da shi kawai fa inna ma'aha fa inna ma'aha hidha'uha ko hidha'aha wasiqaha taruddul ma' وتأكل الشجرة حتى تجدها ربها yace raƙumi ka kyale shi da takalman sai yake tafiya shine ma'aha hidha'aha wasiqa'aha kuma da ruwan sai yake tafiya dan raƙumi an ce sai yi sati bai sha ruwa ba wani ma sai fa sati bi bai sha ruwa ba domin iya da wani nirzab a cikin sa iya da wani tanki da yake tara ruwa a cikin sa wanda in wanda yake amfani da shi ya kare zai dinga amfani da wannan nasan kuma sai sai ɗau lokaci mai tsawo a wannan ya sa wani ɗan katsaba wata yake cewa da sun yi wata tafiya ta yaƙi aka nemi ruwa aka rasa aka ce kawai shi ake yanka raƙuma ake ɗaukan wani rizab ɗin ruwan cikin nasu ake amfani da shi domin raƙumi sai ya ajiye ma ruwan da zai kai sati biyu na amfani da shi a cikin shi to shi ne maza ke ce ita tana tafiya da ruwanta ne an fahimta taridul ma kuma duk inda raƙumi yake tana bibiyar ruwa duk inda ruwa yake tana bi wata akulu shajara kuma tana cin itacen bishiya hatta ya ji da harabuwa tana wannan garran bar har mai ita ya samu kayansa an fahimta haka makin Allah ya ce tana da ruwa a cikinta tana tafiya tana cin ganyen bishiyarta ba abin da ya dame ta tana nan har mai ita ya je kama kayansa kuma raƙumi in dai ka tafi da shi ka kai shi gun kiwo to ko da bayan ka da sai ya dawo inda ka sake shi shi tsaransa kenan in ka kashi su zai ya dawo ko za ka yi tafiyan kilomita goma da shi ka kashe gunda zai ci abinci ya kiwo kai ka tawo ka bashi goma sai ya kawo kansa har gida iya da wannan baiwar iya da wannan hikima an fahimta wa sa'alahu anishat sai aka tambaye ma'aikin Allah game da akuya tsintacciyar akuya ko akuyan da ta bata faqala sai manzon Allah ya ce khuzha in dai akwai ce tabbata kana ganin ta kame ta fa inna ma hiya laka ko dai akuyan nan ta zama taka in ka kama auli akika ko in ka kama dan uwanka da tabbata ta sai samu kayansa an fahimta auli zaib ko kubarwa kura ta cinye ta jiji ana ganewa in ka ga akuya ko tinkiya ko rago a je ka kamo shi kawai haka maza Allah ya cika kamo shi waye Allah kai da katsanta ya zama naka ko kuma a'a wanda nasa ne ya kubuce mata yazo ya samu kayan sai karba amma in ka bar shi a jeji akwai yiwuwar kuma kura ta zama rabarta an bayyana nan shine hiya laka auli akika auli dhib ko dai ka kama ya zama naka ko ka kama ya zama dan uwanka da nasa ne ya bata ko kuma a'a ka bar shi kura ta cinye shi an bayyana nan wannan shine hadisin da ya kawo a karkashin wannan babi na babu lokuta Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta mun ji dai yadda hukuncin tsuntuwa ke ko? to tsuntuwa ba halal ba ce ana ganewa? tsuntuwa ba kayanka ba ne waya Allah ajiya ce Allah ya baka ta dukiyar wani kawai ka dinga sarrafawa har lokacin da Allah zai bayyana da mai ita idan mai ita bai bayyana ba ce kai amfani da shi amma ladan kuma na mai shi ne ladan na wanda ya jefar ne an fahimta ka yi shekara guda kana cigiya ba ka sami ita ba to an ce ka yi amfani da ita a karan kanka yin kana da bukata ko kuma ka ba wani mabukacin amfani da ita amma ka sani kuma in me ita ya dawo to kai tsaye za ka ɗau abinsa ka bashi ba za ka ci aina ciyar ba aina yi sadaka da ita a sadaka kake wa kanka ka ɗau dukiyarsa ka bashi kayansa in kuma Allah ya saba ku haɗu ba ko ya mutu ko tafiya ta yi nisa to duk abin da kai da wannan kudin nasa to sadaka ce za a kai mai ladansa a kabarinsa amma yin shannan to wani shi ne kitabul wasaya littafi na wasiya mutum yayi wasiya alwasiyatu lil walidayni wal aqrabina ko bil ma'rufi haqqan alal muttaqin wasiya gado ma an ce min ba'di wasiyatin yusa biha audayn wasiya wasiya ita ce ka sanar da al'umma musamman makusantanka cewa wata dukiya da Allah ya baka ko wani abu na dukiya da Allah ya baka to kai kam ka sa wannan abin a bangare kaza ko ba ka ba wani kaza afwan ita wasiya ana yin ta kai tsaye a yi aikin Allah da ita ko kai tsaye a amfani da wani bawan Allah da ita Allah ya hore ma gidaje ko gonaki ko kaza da kaza za ka iya cewa na yi wasiya gidana na gu kaza a ɗauka a ba wani ko da na mutu to wannan abun ko da a jinyar ajiri kake inda an gwada shi da dukiyarka an gabe ƙasa da one over three da dukiyar mutu wannan wasiya ta yi an fahimta yanzu a ce kana da miliyan uku ita ce arzikin da Allah ya yi ma ko da jinyar ajiri kake ba za ka tashi a kanta ba idan ka ce ka yi wa wani kyautar miliyan ɗaya dole a gasar da wani kyautar domin ba ta haura ɗaya bisa ukun dukiyarka ba an fahimci wannan in kuma lafiyar ka ƙalau ba jinya ba komai to duk abin da Allah ya hore ma kana da ikon ka ce ka ba da yi kyautar kusa daga ba mai ce makala sai na abubakar radiyallahu anhu an ce sau uku ya irin wannan sau uku iya ibo ka fatanin abin da Allah ya hori masa iya ba da fi sabilillah an gane da kyau amma in kana jinya musamman jinyar ajali to shari'a bata baka dama ka kyautar ko ka sadaka da dukiyar gaba ɗaya ba an baka dama 1 over 3 na wannan dukiyar amma abin da ya haura 1 over 3 za a yanke shi an fahimci wannan hadisi na farko a babin an an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu daga sahabi abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqum ri'in muslimin lahu shay'un yusi bihi yabitu laylatayn illa wasiyatuhu maktubatun 'inda ma'aikin Allah yake cewa iya daga cikin haƙƙin musulmi haƙƙinsa karan kansa in har iya da wani abu da zai yi wasiya da shi a cikin abin da Allah ya hore masa an gane ko ya bitu lailatai ne kuma har ya yi kwana biyu kwana ɗaya kwana biyu ba a yadda ba illa wa wasiyatuhu makatubatan indahu ta ce wannan wasiyar da ya tunani ya rubuta ta da goshi ana ganewa kana kaso ko ka kudiri a zuciyarka wani abunka da Allah ya hore ma za ka yi wasiya da shi ko a biyawa ne ko kuma za ka yi wasiya da shi a yi wa addinin Allah aiki in dai ka sa wannan a ranka to ma'aikin Allah ke ce haƙƙi ne a kanka kada ka yi kwana biyu wannan wasiyar ba ka rubuta ta ka aje da ba domin aikin Allah iya so ya sanar da mu mutuwa za ta iya zuwa ma a kowane lokaci dama ita mutuwa ba shirya mata ake ba annabawa ne ‘yan gatan Allah, Allah zai turo mala'ikan mutuwa a cewa annabi lokacin ka ya yi shin kaso a tafi da kai ko kuma a da ɗan sauran abin da za ka yi idan annabi ya ce a iya so a bar shi wala ba su zai in kuma a ya ce a mu tafi shi kenan to Allah zai sa a karɓi rayuwarsa sau da ka annabawa ne kaɗai suke da wannan garantin amma bayan annabi babu wani duk wanda ga ya mutu to shi ma bai san zai mutum ba a ranar haka take zuwa kwatsam to ma'aikin Allah ce domin kada mutuwar ta zo ma wasiyar da kai baka rubuta ba ta zama matsala ko ta izartuwa sai ce har in dai akwai abin da ka saka a ranka za ka yi wasiya da shi to lalle ilalla bai kamata a ce kai kwana biyu ba ba tare da wannan wasiyar ta nan a rubuce a jikinka ba an fahimci wannan zada muslim qala ibn umar a cikin ƙari na ƙarin ruwaya da imamu muslim ya yi hadisun ɗan umar ɗin dai sai ɗan umar ɗin ya ce fa wallahi sai da ya rantsuwa da Allah ya ce ma marat alayya laila ya ce ba ma kwana biyu ba wallahi ban taɓa zama dare ya fito ya wuce ba an gane ko ban taɓa zama har garin Allah ya har dare ya yi han rana ta fada dare ya shiga yi nisa ban taɓa yin wannan ba منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم tun lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana ta wasiya ya qulu zalika illa wasiyati indi ta ce wasiyata tana nan ta tare da ni haka dan Umar yace tun da ma'aiki yace bai halatta kai kwana biyu ba face abin da kai niyyar wasiya ka rubuta shi a rubuce to dan Umar yace tun ma da yaji haka a gun manzon Allah shi kuma bai taba kwana ɗaya ba ma face akwai wasiyar da yake tare da shi ko da ya mutu za a ganta a ɗauka a zartar da shi ana ganewa an sa'ad bin abi waqqas daga sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an Allah ya kare da shi kare ke cewa ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi rahama ya zo min annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya'uduni ya duba ni domin a lokacin ba shi da lafiya am hudaybiya am hajjatul wada kai ko am hajjatul wada a shekaran da aka yi hajjin ban kwana min waja'in domin wani ciwo ya same ni ne waja wani ciwo wanda zai zame ma mutum tashin hankali min waja ishtadda bi wani ciwo da ya tsananta gare ni to sai ma'aikin Allah ya je duba Sa'ad bin Abi Waqqas ya gaida shi ya mai fatan alkhairi ashe kun ga zuwa gano mara lafiya sunna ne sunnar ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam an bayyana kuma daga cikin guraben da mala'iku suke wa dan adam addu'a akwai gunda zai ji ya gano mara lafiya ya dawo duk a hanyar sama laiku suna mai haduwa ya sa masu hikima suke cewa hatta gano mara lafiya ma akwai gano mara lafiyan da yake iya da lada fiye da wani idan ka je gano mara lafiya bayan alfijir ya keto to babu shakka za a yi ta rubuta ma lada har sai rana ta fada ana ganewa? shi yasa gano marar lafiya da safe iya da ɗoriyar lada da yawa da daɗewa kuma ana ma rubutun lada akan ka je lokacin da rana ta take ko rana ta kusa faɗuwa haka idan ka je gano marar lafiya bayan rana ta faɗa to har alfijiri ke to ana rubuta malada mala'iku suna ma'aduwa yasa wannan lokaci guda biyu in har ba zai zama larura ga shi majinyacin ba to a su aka fi kwadaitarwa aji a gurin mara lafiya bayan sallan asuba da bayan sallan magariba an fahimta domin a ɗau lokaci mai tsoma da iku suna ma'aduwa saboda haka sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi je ya gano Sa'ad bin Abi Waqqas ya gano shi bashi da lafiya fa sai na ce in ji sa'ad bin abi waƙas ya rasulallah ya ma'aikin Allah ƙade balaga bi minar waja maza ala ciwonan ya yi tsanani gare ni haka sa'ad yake faɗa ma'aikin Allah ciwonan ya tsananta gare ni ya ma'aikin Allah matara me shawar ka gare ni me za ka faɗa ni wa ana zumalin amma ma'aikin Allah ka sani ni ina da dukiya in ji sa'ad wala ya risuni illa bunaton ba ni da wani magaji sai ‘yata mace ƙwaya ɗaya ya ƙwaya ɗaya mace Allah ya ba shi an fahimta ita kaɗai ce za ta gaji shi ko za ta gaji abin da ya bari sai yake cewa manzon Allah tun da yarinya ce mace Allah ya ƙadara ita ce ‘yata yanzu a fa'ata saddaƙo bisulusi mali bisulusai mali yanzu an kasa dukiya ta kashi uku ɗau kashi biyu in ba da sadaka na bar kashi ɗaya da ɗau kashi biyu cikin uku na bayar shin shari'a ta bani dama ne wannan ana ganewa ƙalala sai maza da ce a ba za ka yi haka ƙulutu sai sa'ad ya ce fashatur ya rasulallah to maza la an yarje min na raba dukiya ta biyu na ba da rabi sadaka ana ganewa ya tambayi manzon Allah cewa ya halatta na raba dukiya ta biyu na ba da rabi qalala sai ce ba a baka dama rabin ba ma qultu sai sa'ad ya ce fasulus to maza Allah ɗaya cikin uku ba can sulusai biyu cikin uku nan kuma sulusu ɗaya cikin uku an gane ko yanzu an yadda ɗau ɗaya cikin uku na ba da hisarka dukiya ta rasulullah ƙala a sulusu wa sulusu kafir sai maza da jiki su kaga ɗaya bisa uku kaga ɗaya bisa uku shi ma mai yawa ne kaga ɗaya bisa uku kaga ɗaya bisa uku shi ma mai yawa ne haka mazan Allah ya faɗa fasulusu wa sulusu kasir mazan Allah bai ce da karkayi ba a'a ya ce ko da ɗaya bisa uku ne abu ne mai yawa abu ne mai yawa in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ci gaba da cewa a innaka an tazara warasataka agniya ka bar magadanka cikin wadata khairun min an tadarahum aw tadarahum ala yatakaffafuna nas yafi ka bar magadanka talakawa mabukata masu yawa suna barawa mutane ma'ana manzala yace ka bar magadanka cikin wadata yafi alkhairi a ce kai sadaka da duk dukiyarka wasu cikin talauci a fahimta ka bar abin da za su taka hisi nemi rufin asirin Allah cikinsa to hakan ya fi alkhairi akan ka ba da dukiyarka duka a matsayin sadaka wa innaka lan tunfik nafaqa yace ba za ka taba ciyar da wata ciyarwa ba tabtagi biha wajh Allah wanda wannan ciyarwar ka sa neman yardar Allah cikinta illa ujirta fiha ta ce amma sakamako an baka lada ana fahimta hatta ma ta ja'alu fi fimra'atin har abin da zaka nemo iyalinka su ci to shi ma ma'aikin Allah ya ce ana rubuta ma ladan sadaka gun Allah duk abin da ka ciyar kai dauniyan iyali to ladan sadaka ake rubuta ma kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ma'aiki yake cewa a ka bar su cikin wadata alkhairi ne akan ka bar su suna yawo suna roƙon mutane ba za ka taɓa ci wata ciyarwa ba wanda kake neman yardar Allah a kanta illa ujirta biha har sai an baka ladan wannan ciyarwar har abin da za ka nemo ka kawo iyalinka su ci a matsayin abinci ko abin sha to shi ma ma'aiki yake cewa kana da lada wanda ubangiji subhanahu wata'ala zai baka an gane ko qala sai nace qultu ya rasulullah yana ce ya ma'aikin Allah a ukallafu ba da ashabi ya zama za a za ku mai za ku barni a maka ku koma ina ji ina gani sai ku koma ku barni bayan da zan yi ana ganewa ƙala sai mazan Allah ya ce da shi innaka lan tukulafa ba za mu barka a matsayin khalifa ba a wannan gari na maka fata amala amalan tabtagi bihi waje Allah kuma kana aikin neman yardar Allahnka a wannan gari illas dadat bihi daraja ta ce Allah iya daga ma darajarka da wannan aiki wa rafa'a da daukakan daraja wala allaka kuma zai yi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an takhallafa hatta yanfa'a bika aqwamun barin da zamu a gaban a gare maka akwai yiwuwar mutane da yawa su dan fuso alkhairinka a gane ko akwai yiwuwar wa'ansu da yawa daga cikin mutane da kake kusa da su za su karɓi da awarka za su yadda da irin irin da kake musu shi ne akwai yiwuwar za ka amfanar da wa'ansu daga cikin waɗanda aka tura ka ko waɗanda kake musu jagoranci ko waɗanda kake ibada a cikinsu ma'akin Allah ya ci gaba da cewa sallallahu alaihi wasallam har abin da ka ciyar zuwa ga iyalanka to shi ma iya cikin abin da shari'a ta ce lada Allah ta'ala zai sa mala'ika yake rubuta maka domin ɗawainiyar iyalai iya cikin abin da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambata da sadaka ne sai sa'ad yake cewa manzan Allah za ku tafi ku bar ni sai ma'aikin Allah ke ce in ma mun tafi mun barka da aikin da za ka yi domin neman yadda Allah Ubangiji to aikin nan za a ƙara maka kusanci ga Allah kuma za a ɗaukaka ma darajanka wa la'allaka an tukallaf hatta yam hatta hatta yanfa bika qawamun wa yadurru bika akharun akwai yiwuwar mu barka a garin makar wa'ansu mutane su amfane ka a matsayinka na sahabi wanda ka zauna da ma'aikin Allah akwai yiwuwar wa'ansu su amfani da kai wa yadurru bika akharin wa'ansu kuma su cutu da kai dan duk wanda ba shi da imani ganka ba zai ji daɗi ba duk wanda mujrimi ne ko fasiki ne ganka to shi bakin ci zai kwana da shi sai ma kin Allah yake ce Allah amudi li ashabi hijratahum ya Allah ka zartarwa da sahabbai na hijirarsu wala tarudduhum ala ala aqabihim ya Allah duk wahala kada ka ba su damar dawowa baya daga kan addini ya Allah kun ga wannan addu'a ce ta musamman da ma'aikin Allah yake wa sahabbai an gane ko Allah ka zartar musu da hijirarsu ya Allah kada ka ba su ikon dawowa baya bayan sun shiga cikin musulunci lakin da ba'isu sa'ad bin kaula wanda ya haɗu da wannan ciwo shine sa'ad bin kaula ya rusu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an mata bi makka mazala iya masa risa iya kwantar mai da hankali iya irin lahinsa har Allah ya kaddara ajalinsa ya zo a gare makka bayan sabai kuma sun hijira sun kuma madina an fahimta shi daga zuwa makka sai Allah ta'ala ya sa jinya ta kama shi kuma jinya ta ajali bai tashi ya koma madina ba nan Allah ya karbi rayuwar shi Allah ta'ala ya kara musu daraja an abdullahi bin abbas daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su kare yake cewa lan ko law annan nasa addu min sulutin ila rubu'in abdullahi dan abbas yake cewa da dai a ce mutane za su sauko daga ɗaya basu uku ko su koma ɗaya basu hudu fa inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulusu was-sulusu kathir hi ɗaya cikin uku na dukiya ɗaya cikin uku na dukiya mai yawa ne to shi abdullahi dan abbas abin da yake cewa da mutane sun sauka daga wasiya an baka damar kai ɗaya basu uku sun koma ko maganar ɗaya bisa hudu to yace da hakan ya zama alkhairi ga al'umma don domin wa'ansu da yawa a wannan dayin minute ɗin suke musulunta ma'ana ka ganka da wadata da kai ɗin da iyalanka ya fi kuma ka bar iyalanka cikin takaici ko cikin talauci to ɗan abbasu yake cewa da dai mutane za su sauko daga sulusi su kuma rubu'i shine ɗaya cikin hudu to da hakan ya fi alkhairi gare su domin aikin Allah ya ce wa as-sulusu wa sulusu kathir shi ma sulusu manzo Allah nanatawa yake yake ci abu ne mai yawa wannan shine wasiya wasiya kuma qur'ani yayi magana akan cikin suratul baqara al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf amma duk wanda zai ci gadon ka ba za a mai wasiya ba la wasiyata liwarithin wani iya cikin magadanka to ba za ka masa wasiya kuma a bashi wani abin a cikin dukiyarka ba wanda wasiyarka za ta amfana a janibi wanda baya cikin magadanka an fahimta to shi wannan wasiyarka za ta amfane shi amma kamar ɗanka ya taso ya yi hankali ya fara harkokin kuɗi to ba yanda za ka ce ka yi wasiya a bashi kaza ba zai ba ko da ka yi shari'a ba za ta daidaita ba an fahimta nan abu na biyu ita kuma wasu ya rubuta ta ake yi rubutun ya fi akan ka faɗa in faɗa ne za a iya samun canjin yanayi ko kuma ɗan adam ne ya yi zai iya canjawa ne a yadda ka bari za ka same ba haka yake ba to amma idan rubutu ne ba abin da zai goge wani rubutun a fahimta to shi yasa suke cewa yin wasiya a rubuce iya cikin abin da shari'a take so kuma iya cikin irin abin da ɗan adam zai iya kamun kafa da shi a gun Allah Allah ya biya masa bukatunsa saboda mu dage ya uwa da ciyar da bayin Allah da taimako da harkar taimako cikin a ko cikin abin da ya shafi wasici ko kuma abin da ya shafi a kyauta da sadaka don domin shi magaji baya cikin wanda za a yi masosiya ana ganewa idan wane iya cikin gado to ko da an yi wasiya a kansa ba za a zartar ba domin shi iya da kaso nasa a cikin duke da kake da ita ma'aikin Allah dacin ana yi lokacin kafin hani ya zo wani sai ce ya yi wa ɗansa wasici kaza a dukiyarsa ko ya yi wa matarsa wasici kaza domin a lokacin da ita ake daɗi ko da shi ake daɗi sai ga ka mutu bayan ta samu gado kuma ga wasiyar da ka mata ko bayan ya samu gado ga wasiyar da ka masa to sai manzon Allah ke cewa Allah ya sako da doka la wasiyata liwarithi duk mutumin da yake cikin magada to wasiyarka ba za ta amfane shi ba an fahimci wannan babi na gaba alfara'id babi da zai magana game da haƙƙi na magada bayan wanda za su gada ya mutu an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu anin nabiya sallallahu alaihi wasallam kala abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha ku isar ku sadar da kaso na rabo zuwa ga ahalinsu an fahimta duk wani wanda ƙur'ani ya ce ga rabonsa a dukiyar mamaci to ku ɗau wannan rabon nasa ku sadar masa da shi an ce yi wusi kuma Allah fi auladiku lizzakari misul haddul unsayi Allah da kansa ya raba gado domin Allah ya san ɗan adam da son zuciya sai Allah da kansa ya raba gado gado ba wani ijtihadi da yake shiga nassi ne ke tabbatar da gado an fahimta duk ma'abucin rabu Allah ya faɗi ya ci garawansa wane wane abu kaza cikin kaza wane wane abu kaza cikin kaza su wane wane abu kaza cikin kaza to ma ake ake alhiqul fara'id bi ahliha ku yi kokarin damkawa kowane ma'abucin rabu rabon shi fama baqiya abinda aka kasa aka bayar to fa huwa li aula rajulin zakrin namiji wanda yafi kusa ga mamacin to shine aula an yi cinye wannan gurguwa kun san shi gado akwai ashabul furud akwai kuma wanda yake ci masa asid shi ma abocin rabu rabansa ake dauka ake bashi yanzu misali mutum ya mutu kuma ya bar matarsa da 'ya'ya to ita wannan matar tana cin ashabul furu rabu za dauka a bata shine daya cikin takwas ana garewa idan iya da uwa ko uba ko duk biyu suna nan to kowanne daga cikin mahaifan za za a dau ɗaya bisa shida a bashi wannan fa mutun ya mutu iya da 'ya'ya kenan kana da 'ya'ya kana da mata ko kana da 'ya'ya kana da mata shi gado a gun matan aure ɗaya ne da mace ɗaya da mace biyu da mace uku da mace hudu duk gadonsu ɗaya ne an fahimta ɗaya bisa takwas ko ita kaɗai ce haka za ta karɓa ko su biyu ne haka ko su uku ne haka ko su hudu ne he su karɓa kuma su masu su daddatsa a tsakaninsu daidai wa daida ko yau ka auro ta wancan kuma ta yi shekara arba'in da biyar in dai gado ne ɗaya ne an fahimci wannan su ne ashabul ɗa namiji iya da rabo biyu cikin abin da mahaifinsa ya bari ya mace kuma rabo daya ana fahimta duk dukiyar da mahaifi ya bari bayan an fitar da waɗancan in iya da mata an fitar in iya da mahaifa an fitar to duk abin da ya ragu to kuma na wannan 'ya'yan ne an fahimta ƙani baya shigowa ciki wa baya shigowa ciki suna shigowa amma sai in ba ɗa namiji a cikin 'ya'yanka amma inda ɗa namiji ya kange duk wani ɗan uwa ba zai shiga donka ba wanda zai shiga donka in kana da ɗa to nau'in mutane uku ne kawai uwa da uba da matar aure su ne wanda ɗa baya kuri su da gado amma kaka ƙani yaya yaya ta mata uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to ɗa ƙwaya ɗaya iya iya kure su gaba ɗaya ba za su shiga don ba domin iya ciki shine aula aula rajulun zak shine dan da yafi kusan shine namijin da yafi kusa da kai an fahimci wannan abu na biyu idan mutum ya mutu kuma ya bar mata ya bar mahaifa ya bar ƴaƴa amma mata ne ƴaƴansa amma mata ne ba namiji za a ɗauka shi ɗaya cikin takwas a biwa matar aure za a ɗau ɗaya cikin shida a bewa uba za a ɗau ɗaya cikin shida a bewa uwa ita kuma abin da ya ragu za a raba shi kashi biyu sai a biwa ɗaya mace rabi a cikin duki da babban taimai an fahimta idan su biyu ne ko su uku ko su hudu ko su biyar kai ko su ɗari ne in ‘ya'ya ne mata zalla to za su tashi daga kaso daga rabin dukiya su kuma biyu cikin ukun dukiya amma ‘ya'ya mata ba sa cinye gadon babansu gaba ɗaya an fahimta akwai abin da dole za su bari abin da suka bari shi ne za a dawo da shi zuwa ga namijin da ya fi kusa ga mamacin yanzu ba ɗa waye kuma ya fi kusa da kai bayan ɗa sai mahaifi idan iya nan da rai to mahaifin sai ya ci rabonsa can ɗaya cikin shida kuma sai sake dawowa a matsayinsa na asibi sai cinye wannan sauran kasa an bayyana janna in in kuma a da ƴaƴa matan ne ƴaƴa mata ne aka bari ga uwa ga uba ko kuma afuwan ba uba amma da uwa da ƴaƴa mata da matar aure to za a ɗau ɗaya cikin takwas a baiwa matar aure a ɗau ɗaya cikin shida a baiwa uwa ‘ya'ya mata biyu ko uku ana ganewa sai a ɗau biyu cikin uku na bayan an fidda haƙƙin uwa da matar aure sai a raba abin da suka rage kashi uku to sai a ɗau kashi biyu cikinsu a baiwa ‘ya'yan kamata biyu zuwa sama in ɗaya ce rabi za a bata rabi daidai da daidai amma in ta haura ɗaya biyu ne uku ‘ya'ya mata sai a ba su kaso biyu cikin ukun dukiyar to guntun kaso ɗin ya za'i da shi idan kana da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko kana da ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya to wannan kaso ɗaya nasu ne in ba uba namiji kira ba uba namiji ba ba uba kai ba ɗa namiji an fahimci wannan to waɗanda su ne ashabul furud daga cikin asibai wanda bayan sun ci rabonsu za a iya dawowa su ɗau wani rabon akwai ɗa an gane ko? akwai uba akwai ɗan uwa shiƙiƙi kai akwai ma bawan da ka yanta shi ma in ka yanta bawa shi ma zai iya dawowa in ba uba namiji ba ɗa namiji ba uba kai ba ɗa namiji an gane ko ba ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba ɗan uwa uba ɗaya ba ɗan uwa uwa ɗaya duk babu to a ce kuma ka yanta wani bawa to zai iya da ya cinye wani gaza shi ne namiji wanda ya fi kusa da kai to an fahimta wannan da ya take cin rabon gado ne abu ne dama mai wahalar fahimta sosai saboda kamalan sai dan kawo shi a nan hama ya dan dan bujiro da shi domin dai mutane su kwana da sanin abin da ake nufi to bayan an ba ma abota rabo rabonsu sannan kuma abin da ya ragu shi ne asibi zai cinye shi abin da na muku wannan misalin kira namijin da ya fi kusa da kai to shi ne zai cinye guntun rabon da aka raba aka bari domin ita ya mace ba ta cinye gadon babanta gaba ɗaya ba ta cinye ba wafi ruwayatin a wata ruwayan ma'aikin allah yake cewa aqsimu almal bayna ahli alfara'id ku raba dukiyar mamaci game da ma'abota rabu wanda ya ce wane garabansa wane garabansa wane garabansa ala kitabillah ku yi tsarin akan littafin Allah alkur'ani amma fama tarakatil fada'id amma duk abin da rabo ya ragu ya bari abin da rabo aka raba ya ragu ba ya rabo fali aula rajulin zakri za a mai da shi zuwa ga namiji wanda ya fi kusa ga mamacin an bin janna yasa duk wannan rigingimun da ake yi an ce wani gashi da dan uwansa ba a magana ana ana gaba akwai yiwuwar fa wannan wanda kake darin da zai zo shiga da gaba zai yi zuwa yi ce yanzu misali kana rigima da dan uwanka uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya kuma kai Allah bai baka ɗa namiji ba duk ƴaƴanka mata ne kuma mahaifinka baya nan ya mutu wallahi duk bala'in da kuke da in ka mutu zai ci dukiyarka haka shari'a ta ce ni na ga irin wannan misalin ma a wani gari wani uwa ɗaya uba ɗaya suke su biyu ne a wani iyayensu su biyu amma da shi ɗan ya shiga cikinsu wallahi ba sa magana sun ɗau tsawon lokaci a haka shi kuma ɗayan babban Allah ya masa arziki da Allah zai dasa wata aya shi kuma babban wallahi yasa ɗaya mace a duniya gaba ɗaya ko mahaifinsa tuni ya mutu wallahi irin mutuwar fuja ɗin da ya yi haɗari mota da ya mutu shi wannan ɗan uwa nasa da duk ɗan uwa da abokai an yi an yi a daidaita su ƙi daidaita kuma sai daida ya ci dukiyarsa kuma a yi zo karba mana a yi zo karba ya dace da bashi wani hukunci na gaba daban kuma wani hukuncin da ba ka shirya take yi wanda kaga zai zama izina ga mutane dan uwa Allah ne ta ya rubuta wani zama dan uwanka ba kamar ɗanka Allah ne ya rubuta tun fil azal wani ɗanka ne mahaifinka Allah ya rubuta tun fil azal kai ɗan gidan wani to ya za ka yi bayan da za ka yi haka Allah ya tsara abin ba wanda ya zaɓa kansa uba ba wanda ya zaɓa kansa ɗa Allah ne yake zaɓar wannan haka nan ba wanda ya zaɓa wa kansa ɗan uwa ba wanda ya zaɓa kansa haka kawai za ka taso ga wannan yayanka ne wannan ganin ka ne ya za ka yi haka Allah ya tsara ma kuma akwai hikima amma babu shakka shi ɗan iya fa ƙarfin wa'ansu ka gana ta dambe ana ta abubuwa dai marasa daɗi hadisi na gaba daga Usama bin Zaid radiyallahu anhuma shi ma da shi da babansa duka sahabbai ne ƙala yake cewa ƙultu ya rasulallah sai na ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a tanzilo gadon fi darika bi makka ya ce gobe manzan Allah za mu je gidanka na garin maka za mu je maka za mu je gidanka bayan manzan Allah ya hijira ba ma manzan Allah ba duk sauran sahabai suna hijira gaba ɗaya ‘yan uwansu kafirai suka wani malaki duki su a can har gidan manzan Allah iya dawowa garin madina to ‘yan uwansa da ba su musulunta ba duk suka rike wani dukiya an fahimta sai shi kuma usama yake ce amma zala idan mun je muka zamu je gidanka kwa gidanka da ka taso ka bari zamu je wa hal taraka lana aqil shin ka bar aqilu a can dan uwan ali bin abi dalib kenan suna yan bafanu ne akwai aqilu a maka in mun je zamu same shi ka bar shi mai riba au au au au durin ka bar shi a unguwar ko a iya rukunin da gidajen ku yake za mu je mu samu aƙilo a can su maƙala la sai su maƙala sai manzan Allah ke cewa ai la ya risul muslimu li kafira wala kafira li muslima ai shari'ar Allah ta ce musulmi ba zai gaji kafiri ba haka nan kafiri ba zai gaji musulmi ba ma'ana gidana na taho na bar shi a garin Makka to sun kwace shi sun sun haɗe a cikin dukiyarsu kuma ko da sun mutu ni ba da wani gado a ciki domin ni musulmi ne waɗancan kuma sun mutu a matsayinsu na wanda ba musulunta ba ba gado tsakani haka nan ko da ni ne ba musulmi su musulmai ba gado tsakaninmu ya sa ɗa ba zai gaji uba kafiri ba uba ba zai gaji ɗa kafiri ba a mahimci wannan wani haka shari'a ta ce daga cikin mawani ul'irsu akwai alkufur nama abinda suke hana gado wane ya cancanci ka gaje shi amma abinda zai hana ka gaje shi akwai kafirci in kafirci ya gitta ko gare ka ko gare to ba gado bayan wannan ba kuma me zai hana ka gajiwa ne bayan ka cancin gaji shi kun bai mida na ka muku misali kafirci iya cikin mawari wal iris wani ne misali lakatar ya kashe babansa to ko da an zo rabon gadon ba za a ba shi ba an bai mida wannan shi ne na biyu na ɗaya kafirci a cewa ne ɗa da uba amma ɗan ya zama kafiri to in ya mutu uban ba zai gaji shi ba an bai mishan nan ko kuma a'a wane zai gaji wane amma heje kashe shi kisa na ganganci ko na ta'addanci to shari'a ta zari a cikin rabon gado ba za a ba ci gado an bai mishan nan to wannan shi ne akwai ma'aunai sun kai wajen biyar haka sai a mazala ke cewa a doka musulmi zai gaji kafiri ba kafiri ma ba zai gaji musulmi ba an abdullahi bin umar radiyallahu an daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da shi ko Allah ta'ala ya kare da su annan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam naha yayi hani an bai ilwila wa hibatihi manzon Allah yayi hani a siyar da walittaka ko ayi kyautatta walittaka shine kamar ka yanta wani dawa na bawanka ne ka yanta shi to idan ka yanta shi shi dai ba ɗanka ba ne amma duk wani abu na jibintar al'amuransa iya wuyanka kamar zai yi aure dole ka shiga gaba ka masa aure la qadar la ce wata fitina ta sami zaka shiga gaba auren wannan fitar shine wila kenan daukan nauyin mutum ko kula da ɗawainiyarsa to ita wannan kula da ɗawainiyar ba a sai da ita kuma ba da ita an fahimta in ka ce ka yanta wane to ba za ka ce walicinsa da ke kaina ba kai kuma wani na baka ba zai yi ba ko kuma walicinsa da ke kaina kai wani siyar ma ba zai yi ba ba a sai da ita ba a kyautatta an bai fitar nan to haka ma'aikin Allah ce sallallahu alaihi wasallam an Aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita qalat tace kanat fi barira salasu sunani barira ita ce baiwar na na aisha da ta taso suka rayu gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a ƙarƙashin barira an samu sunnoni guda uku wanda dalilin da suka faru kun kashe musulunci ba ruwansa da wani abin nan sai wannan tribalism ba ruwansa da wani abin nan kabilanci ko abin nan abin da ya kama da wannan kaga baiwa ce amma ƙarƙashinta wani abu na alkhairi na sunna har guda uku ya faru an fahimtar nan kuma kamar bilal bawa ne ko bakin fata ne amma ma'aikin Allah ya ba shi ladancin masallacinsa har manzan Allah ya bar duniya bilal ne ke kira sallah an fahimta nana aisha take cewa kuyirat ala zawjiha hina hina ataqat an ba ta zabi ita barira lokacin da aka yanta ta to kuma mijinta bawa ne sai aka bata zabi za ta zauna da mijin nan nata ko kuma a'a za su araba su dan daga cikin abin da shari'a za ta raba aure in har ma aure ce tana so in da duk bayi ne ita kuma ya macen Allah ya yanta ta daina bautan nan to za a bata zabi yanzu kin zama ya mai yanci zaki yadda ki zauna da mijinki bawa ko araba ku akan barira aka fara yin wannan sunan an bayyanta da manzon Allah ya bata zabi ga mijinki amma bawa ne ke kuma yanzu kin yantu shari'a ta baki dama ta baki yanci fiye da shi kina zaki zauna da shi a haka ko kuma a'a sai bai ya ce a ta zabi ya sake ta aurori an bayyanta nan sunna ta biyu da ta tabbata a gumbarira wa uhudiya laham an yi mata kyautar nama ita barira fadakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na na aisha ce sai mazan Allah ya shigo gare ni gunda nake wal burma alan na tukunya tana kan wuta fada abi ta'amin sai ma'aikin Allah ya ce a kawo musu abinci fa bi khubzin sai aka zo musu da gurasa wa udamin min udamil bait ana gane ko da irin abin da aka haɗa ne aka cakuɗa aka yi miya aka zuba wa mazan Allah ciki faƙala alam aral burma alal nar fi halam sai mazan ce miya mazan Allah ce ah ni fa akan tukunya na gana ma a ciki ba a shi ya halatta kai maka ji ka buɗe tukunyar mata daga duba ya halatta to mazan Allah ce ni na gana ma a cikin tukunya amma an kama abinci ba nama ya aka yaka an fahimta ƙalu suka ce ƙalu bala suka ce manzala haka ne tabbas akwai nama a tukunyan amma abin da ya saba mu kawo ma naman ba zalikan laham tusaddaq bihi ala barira wannan naman sadaka aka biwa barira shi kai kuma ka ce sadaka an fahimta shi ya saba mu sama nama abincinka ba amma ita ta je aka bata sadaka ta kawo muka yi amfani da wajen girki a gida an fahimta a fakarihina an nutsi maka minhu sai muke kyamar mu zuba ma shi ka ci abinci da shi domin mun san baka cin sadaka faqala sai manzon Allah ya ce huwa alaiha sadaka ita akanta sadaka aka mata amma wa huwa lana minha hadiyya ita kuma kyauta ta ba mu ai ka gane ko ita sadaka ce a gunta amma mu kyauta za mu ci an fahimci wannan kaga ita ma wannan sunna ce wanda manzon Allah akan bari za ya wutar da ita za a iya ba wa na sadaka kai kuma ya ma kyauta za ka iya ci ko da ka fi ƙarfin sadakar amma ya ce wa da kyauta na mani za ka iya karɓa ka ci hiya laha sadaka wa huwa lana a hadiyya haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam abu na ƙarshe a wakalan nabi sallallahu alaihi wasallam fiha mazala da ya sake faɗa game da barira innamal wila'u liman a'taqa akanta ita ma barira ka tabbatar da wannan suna walici iyakan wanda ya yanta bawa idan ka yanta bawa to kai ne waliyinsa kai ne zaka dau nauyin ɗawainiyarsa da higa cikin al'amarinsa da abin da ya kama da wannan an fahimta wanda na faɗa maka cewa idan ta yi daga-daga shi ma iya shigo cikin wanda zai gaje ka shi ba ba wanda ka yanta zai iya shigo cikin wanda zai gaje ka har in an rasa an rasa an rasa an zo kan shi Allah ta'ala ya samu dace a yau Allah ta'ala ya kama ƙarshen kitabul biyu da abin da ya kunsa abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da ne kuskure cikin su kuma Allah ta'ala ya yafe mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iya kubinta Allah ta'ala kuma ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata insha Allah idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu tashi kitabun nikah zamu tashi littafin aure masu karaman niyya hesu is ƙara azama kenan go yawa Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu tafarki madadishi Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya a gida da asibiti ko kuma Allah ta'ala ƙara mana lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu wani lafiya wannan karatu da muke Allah ta'ala ka sanya masa albarka Allah ka sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ka sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira ya Allah ta'ala muna roƙonka ka shiga cikin al'amarin mu da abin da yafi karfin mu Allah kai mana maganin sa ya rabbul alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairi na duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karbi ibadojinsa da ayyukansa na alkhairi da mu da shi duka Allah ya karbi ibadunmu da ayyukanmu na alkhairi zuriyarsa da tamu Allah ka shirye da su mahaifansa da namu Allah ta'ala ka aina shin jikansu ka gafarta musu hanyoyin samun sana sana Allah ta'ala ka inganta da namu gaba da na'am malami